السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دهدوكو وطن سفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha biyu yau ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Yau muna darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan risala. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya taimake mu ya bamu mafita ba don halin mu ba. Muna da cikin wannan risala wadda ake wasiya ya ce wa hatta ya kuna kulla wahidun minkum wato yana kiran dai wato cewa lallai abi abin da ya kamata domin addu'a wanda aka zalunta mummunan addu'a ce yana kiran ɗan uwansa kuma yana kiran iyalan gidansa da sauran al'umma cewa mutum ya yi zalunci ya yi magana cewa addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya mutum bawa ya roko a cikin waɗannan halaye to Allah yana karɓan waɗannan addu'o'i hali na farko shine lokacin da aka zalunci mutum in ya ɗaga hannu ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala to babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta abu na biyu lokacin da mutum yake cikin halin tafiya shi idan ya yi addu'a karɓaɓɓa ce lokacin da zai bar ‘yan uwansa su kuma suna masa addu'a sannan wa da'awatul walidi waladihi na addu'ar da ɗa zai yi ma mahaifinsa wannan shine babban kuma riba da mutum zai samu ko da zuka kafin shigo karatun nan na duba wani filif da aka turo mana sheik ga wannan tijjani wannan sheik da cikakken sunan shi ahmad ne ahmad tijjani buruntun kuma karatu mai fa'ida matuƙa ya kawo shigin irin wannan maganan cewa lallai mutum idan ya mutu to ba ya fada komi wanda zai samu a wurin nan ba abin da zai samu sai abin da ya kasance ya bari a nan baya na kirki ɗaya daga ciki shine ya bata na kirki ya kawo wani misali mai karfi ya ce idan ka haifi ɗa ba ka samu ɗa na kirki ba to ragon sunan da ka yanka mai ya fi ɗan ya fi ma amfani wannan ragon sunan da ka yanka gara shi a kan ɗan tunda ba ka samu na kirki ba ba wani abu da kake jira wajen ɗanka ɗanka ba zai iya biyan ka abin da kai masa ba da haka ba abin da kake jira wurinsa kamar ya zama na kirki ya zo ya tuna da kai kana raye ko ba ka raye ma da wannan shine babban abu Allah ya sa aka yi haka nan sai Allah ya cece ka ta dalilin wannan in ma kana cikin wahala sai a ƙara ma matsayi ka duba cikin littafin Ibn Qayyim ar-Ruh da ya magana cewa idan mutane suka je lahira suka yi sa'a sun bar 'ya'ya na kirki to ko da suna cikin jarabawa wata rana sai su ga an daina masu jarabawa nan su ce me ya faru aka daina a ce ƴaƴa kuka baro suna aikata ayyuka na kirki suna yin abin alkhairi sannan sai dalilin na tsara muku matsayi aka kwace ku wani lokaci dan nema idan kawai ya daga hannu ya ce Allah ka ji kan mahaifina kuma gashi na kirki shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a kyale shi saboda dalilin dan nan nasa yana neman abin nan dalilin nan an kwace ka tun baka abin da kirki ba ba dan kwaya shine zai ma da in ma yayi za a karba bayan yana fusatar da Allah wataƙila ma dalilin haka nan ya jawo ma masifa to haka ba karamin abu bane kun ga gashi nan kuma shine nan ma yanzu abun yayi daidai ita gaskiya ai guda ɗaya ce dama sai dai a faɗe ta ta uslubi daban-daban amma dai ita gaskiyar nan guda ɗaya ce ka gashi nan yanzu shi ma ودعوة الوالد لولده ودعوة الوالد لولده shi mahaifin ya adda dan zai karɓa karbi ta dan akan abin nan din ta mahaifin akan da to shi ma ɗan in yayi radda ya zo yana roƙon ma ma gafara shi ma za a karɓi tashi a kanka wannan shine na nan shi addu'an da mahaifi ke ma ɗansa shi yasa saboda haka ake so mutum ya rike ma ƴaƴansa addu'a fata alkhairi kullun yayi ta fata Allah ya maku albarka Allah ya maku kaza Allah ya rufa maku asiri to amma ba su za su rika yin abin da kake jin daɗi haka ya addu'a ba in ka so ko ka so kai addu'a in sun fada ma ya za ku yi za ka yi addu'a za ka yi ne bayan sun kuntuka ma kana jin haushin su ma to shi za ka yi addu'a ko ka yi ma da gaske kake kai ma da kai addu'a daɗi za ka ji daɗin su za ka ji ta yadda ko ba gaban idan su ba kana nan kana masu addu'a kana fata alkhairi وحتى يكون يكون كل كل واحد منكم قريبا الى الله قريبا الى الناس قريبا الى الجنه idan mutum ya samu kanshi cikin halin kirki waɗannan irin halayen to mutum zai dinga aiki har ya zama ya koma qariban ila Allah gashi kusa da Allah Allah na son shi qariban ila nasi mutane kuma su ma na son shi sannan kuma qariban ila aljanna sannan kuma gashi kusa da aljanna da an samu wannan abun uku an samu ga Allah na son ka bayan Allah na son ka to ai shikenan aljanna sai ta karbi bako tana murna ita da kanta ma take ma kare ma addu'a tana cewa Allah ya kawo ka cikin ta ku duba lokacin da aka aka halitta aljanna aka shirya abin da ke cikin aljanna aka ce kai aljanna yi kirayi abin da ke ciki da aka ga abin da ke ciki abin jibrilu ya ce shi ma ya ga irin shirin da aka yi da aka ce kai aljanna yi kirari da kan yi makan ki kirari ta ce kada aflahal mu'minu ta ce kai mu'mine sun rabauta wato wanda ya shiga cikin nan wurin ya gama rabauta ta ce allahumma adkhilhum fiyya ya allah ka sanya mu'minai cikina don su ji daɗi ita da kanta aljannan ke addu'a da na roƙo Allah kai mu mene cikin ta Allah ka samu daga ciki ba dan halin mu ba ba dan aikin mu ba dan aiki kan mu ne ba inda dan shi ne kan ba ba ma samu ka kwatanta mu da mutanen farko ka kwatanta mu da abin da bayan Allah suka yi ai malam mu ba inda za a samu sai dai kawai muna kwatantawa suna faɗin la ilaha illallah kuma mun zo muna faɗi amma abin da ta kunsa da abin da ke karkashin ta a ce an mana bin diddiki wallahi ba za mu sha ba za mu sha ba saboda abun ba ai ba da gaske ake ba mutane yana neman yau da za a ce yadda muke neman duniya mu kwatanta ta mu ba ta rabin kwata na abin da muke yi ma duniya wahalar da muke akan duniyar nan a ce da za mu cire kwata na wannan wahala mu ba lahira da ba haka muke ba wallahi da ba haka muke ba yanzu kuma ga shi ta wahalar banza ce jiya nan wani ya turo min wani film nan ba ni gani wanda karshe da aka yi maganar duniyar na aka za kwatanta ta kuma wallahi ba ta da bambanci da yadda take din nan bayani ne mai yawa aka yi amma takaitaccen wanda wanda wanda wanda ya magana akai wanda nake so ku gani da ya magana nan bayan ya kawo magana abin da ya magana wa man arada sabar hakuri ne hakuri in kana son kai hakuri ka kalli waɗanda suka fi ka da aka yi majarabawa waɗanda sun samu jarabawa in kana so ka kalli gidajen wasu ko ka kalli na kusa da kai ba wanda za ka yi magana da shi ba taɓa mai jarabawa ba wani ma an masa mirara wa tikrarar an maimaita amma daga ƙarshe dai da ya zo sai ya ce ya yi maganar duniya ya ce kaga duniyan nan ya ce fa'iza alimal musabu annahu law fattasha al'alama lam yara fiha illa ay fihim illa mubtalan idan kana cikin jarabawa yin a duniya ne idan ka tsaya ka kalla za ka gaga in ka duba duk inda ka duba akwai wanda aka yi ma jarabawa a duniyan nan in ma bai fawaci mahbubin ko dai mutum ya rasa wani wanda yake so wanda a duniya dole sai ka ga wannan ko kana so ko baka so wata rana za ka shirya ka shirya mata aw husuli makruhin ko kuma wani abu da baka so ya same ka dan haka kada ma ka sa ran wata rana wani abu ba zai same ka ba dan haka kai tunanin cewa in wata musiba ta zo ka shirya mata kafin ta zo kai provision da providing wani abun da kake tunani in ka zo da me za ka ɗauke ta in dai wannan gidan ne ya taru da wannan saboda haka fa mururud duniya ahlamu lawmin dan haka yadda duniyan nan take shudewa bai da bambanci da mafarki da kake yi yanzu abin da kai mafarki jiya yana nan yanzu ya wuce kuma dama wani ma in ka tsaya kai da kanka in ka tashi ma sai ka karya ta kanka ce kai wannan ƙarya ne mafarki ne kawai kai da kanka za ka karya da shi in kana so gwada malam sani kai mafarki ka zama dan gote ka tashi da zabuga ga kake eh da wurin baka wani abu da zaka gane kuma yanzu da za a kwatanta abin da yake ci in dai ci yake na kanshi abinci da yake ci abin da zai ci da abin da zai sha da abin da yake da inda yake kwana da duk wata hidima da yake da wannan kudin nashi duk kudin nan da yake da shi wallahi da za ka ga abin da yake mamaki da yake ci ko yake sha cikin hidiman kayan shi ba fa so muke mu aibanta shi ba kada wasu so ba su fahimce mu ba amma duk wani mai kuɗi ma bari mu ɗauka kada mu fade shi kada a tunanin ko ne mu muke nufi duk wani mai kuɗi da za ka auna da za ka auna ka ga abin da yake ci da abin da yake sha da tufafinsa da abin da yake amfana da shi a kuɗinsa bai kai ɗaya bisa ɗarin kuɗin ba. ka gane ba wata kila haka ne ko ba ka bane au na ka gani in ka ga kau yayi ya mori wannan to dabara ya tura shi lahira amma in dai a nan ne ko kai yanzu inda zaka samu dubu ɗari wallahi in ba a yi sa'a ba in ka auna abin da ka amfana cikin su ka ko ka sha za ka ga ɗan kaɗan ne fasantashin ka kwatanta shi da wanda ka auna wani wuri ka bata in kuma tara su kake ta yi kai ta tarawan ka tara ka fi kowa tarawa har ka gama rayuwarka ka fita daga cikin kuɗin ka ban ma magada idan aka kwatanta wahalar da ka sha wajen neman kuɗin da kai amfanan ka da kai da su da kaci wallahi bai kai ɗaya bisa goma kuɗin ba ina zai kai ɗaya bisa goma tarawa kawai mutum yake to wurin da za ka yi dabara kawai ka auna ka tura kwandala ɗaya ka zama ɗari bakwai shine lahira to idan ka tattari wani abu daga ciki ka tura can to can ne za ka je ka morai ka ji daɗin da ma ka sani da duka ka turo kuma waɗanda suka gane haka ku duba da makaranta kisa abu da wannan abu darda ko ya mai kuɗi ne kuma ka kalli su suna daga cikin waɗanda ake sa ran sun tsira ma tun anan domin yayi sallah bayan manzon Allah yayi fada ba yayi jihadi bayan manzon Allah ga kuɗi ga jihadi ga aiki tukuru wajen ibada a nan in ana zaune gida yana cikin dakarun da ake lissafawa in an tafi jihadi yana cikin dakaru in an maganan a bada kuɗi yana cikin dakaru ko ta ina yana nan sannan an magana tashi ta kan shi karan kan shi azumi da sauran aikata aikata da da'awa ta kiran wasu su shigo addini yana cikin dakaru da akwai waɗanda suka musulunta da yawa ta dalilin shi amma da in abokan shi suka zo wurin shi sai ya shirya masu shiri na abinci kayan kabaki a kawo abubuwan abinci a sha a sha a more a kaza in suka je wurin kwance su na daban ne abin ruhar su ma na daban ne wata rana sai suka zo wurin sai suka ga abincin nan an ɗebe wajen kashi goma kashi ɗaya ne kawai aka kawo irin yadda suka saba a'a wurin kwanciya ma suka je suka ga shi ma a goma ɗaya ne yanzu suka samu ba dai yi ba abun kwanciya suka ga har abin da suke ruwa shi ma ya canza yanzu ba irin na da ba na galari da ba irin shi bane yanzu da aka aje su masauki sai suka yi shawara su ya su suka ce kai ya kamata mu tambayi abokin domin abokin nan namu bawan Allah ne ya yi mana alkhairin da ba za mu iya biyan shi ba mun kuma yanzu ga mu da kuɗi mu tambaye shi watakila kuɗin ne ya kare ba mu sani ba mu mun yi nisa mun dade ba mu hadu da shi ba wataƙila an samu jarabawa gashi kuma da kokari wajen wataƙila ya kudin nan sun kare ne shi yasa sai mun kuma mu saka masa da abin da ya mana yanzu suka kira shi suka zo bayan ya shigo wuri suka ce mun gane kudin da muka san kana da su ga irin yadda muka saba in mun zo kana mana masauki wannan karan mun ga muka abu ya canza shi yasa muka tambaye ka mu ji in ka samu wani tattali ne kun samu wane ne kuke ce mashi down menene down menene down wa ne na wanta abun nan din abun nan an samu to kare arziki dai in wani abu ne ya same ka na kare arziki yanzu to sai mu mu agaza ma mu ma ya cancanci mu agaza ma saboda kai da ne abun da kai mana sai ya ce ba haka bane kawai kudin nan na aika su ne inda zani zan yi wata tafiya ne wadda take babbar tafiya sai na tura kudin kafin ni yanzu na tura su suka gaba suka yi shuru ya ce saboda ya samu wani hadisi da aka ce inna baina aidikum aqabatan mudarrasatan lan yanjuwa anha illa kullu bamirin mahzub yace an gaya masa akwai hadisi ya inganta cewa lallai gaban ku akwai wata gada akwai wata gada mai horar da mutane mai wahalar a wuce mutarrasa mai ladabtar da mutane ba wanda zai tsira kanta sai wanda ya sa lan yanjuwa minha ba wanda zai tsira daga kan wannan gadan wajen tsallakawa illa kullu damir sai wanda ya zo wurin nan yana rame mahzul wanda ya dame kansa ya rame kansa ya matsa kansa a nan gidan ya matsi mahzul sai suka ce mun gane mun gane abin da kake nufi kana nuna mana dukiyar nan taka ka aika ta lahira kafin ka je mu ma bari mu je mu yadda kai kai abokin mu ne to hauna to saboda haka kaga ya gane ne amma yanzu ka tara nan ka tara nan ka tara ka tara ka tara kalli su Usman bin Affan ka kalli Abdurrahman bin Auf hauna ka gani Abdurrahman bin Auf da aka dinga gaya masa aka dinga bashi tsoro a lahira yana cikin wanda aka masa ya san shi dan aljanna ne ya sani amma annabi ya ce masa sai sun dade a aljanna sannan shi ya shigo aka ce saboda kana can kai ana ma hisabin dukiyarka mu ko mun dade a aljanna tunda mu ba mu da komai gwargwadon kayan da ka dauko gwargwadon da zaka tsallake gadan nan cikin sauki in ka zo da kaya da yawa dole ka shuya kafin ka tsallaka shi abu da da shi ya gane Abdurrahman aka gaya masa cewa za a riga shi yayi kokarin ya rabar da dukiyar nan saboda shi ya yadda zai shiga aljanna ma bai so manzo Allah a riga shi ya rabar da dukiya dukiya ta kara lunkuwa ya rabar da dukiya da kuma ka karanta nan har lokacin da aka yi wannan yunwa da ake ce mata amur ramad yunwa ta masifa da mutane suka yi ta zuwa wurin amirul mu'minin Umar bin al-Khattab suna cewa ka roƙan mana Allah ya ba mu wannan yunwa ta kai masifa ya ce masu insha Allah kafin faduwar rana Allah zai ba ku mafita kuma kafin faduwar ranar sai ga rakuman Abdurrahman sun dawo daga daga fatauci sun zo kura ta turnuke cikin Madina gaba daya hana tsammanin ko har ya ga kawo Madina da kayansu da kowane rakumi da kayan alkama da kayan mangyada aka zo Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta gani ta ce to mai ke faruwa ne a Madina ta burkuce da kura aka ce mata dukiyar Abdurrahman ce ta dawo daga fatauci ta ce oh Abdurrahman wato dai sai dai mun riga shiga aljannan nan ya je ya ji labari ya zo ya gaida ta ya zo mata ita ma da duke a lokacin ba karamin kuɗi ba ina da dinari dubu dinari dubu ya zo ya raba wa matan manzon Allah ɗaya bayan ɗaya dinari dubu dubu dinari dubu yanzu miliyan nawa kenan wajen miliyan saba'in saba'in ya zo ya bi shi raba musu sannan bayan nan ta ce Abdurrahman o ka tuna da maganar nan da annabi ya ce zai ya ce ina sane a umar mumini ina sane amma dukiyar nan ce sai in na rabar da ita ba sai ta lunkuta dawo na rasa yadda zan yi da ita haka dai kawai zan ta yi ya fita da ya fita daga wurin ta ya ce raƙuman nan da suka yi fatauci guda ɗari bakwai ya ce ma amirul mu'minin din na bada su da su da kayan su kawai ka dauka ka je kai yadda kake so da su min mu'mini yace ba na ga muku Allah zai ba ku mafita ba ga tunan ta fito ta hannun Abdurrahman rakuma 700 malan sani da kayan su da suke dauke ce duka ya ba Amirul Mu'minin ne yadda yake so shi bai sa audito bai yi Amirul Mu'minin ne ga za a yi jarabar da ita shi kuma bayan nan kawai sai aka ce kai Abdurrahman dai ba abin da ya samu mafita sai da ya tuna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo akan za a tsallaka mutane su wuce kai ka dauka kana rarrafe yi kokari Abdurrahman ya zama ba rarrafe za ka yi ba da kafar ka za ka shiga aljannan nan me zan yi yace kai ta sadaka ka bada ta nan ka bada ta nan ka bada ta nan ka bada ta nan to ko da yazo mutuwa ya ka gani banda ayyukan da yana raye yace ya ware dinari dubu hamsin wannan duk abin da zai taso bayana a sanawa ciki sannan sahabban manzon Allah da suka halarci badar yace su kuma kowa a bashi dinari dubu hudu waɗanda suke matan manzon Allah ga nasu waɗanda suke sauran sahabbai ga nasu har Usman bin Affan yace shi ma an zo mai nashi aka an zo masa yace saboda dukiya Abdurrahman abinci ce dan halal ne ona gani to duk saboda ku kubuta ne can amma mutum bishara da aljanna yana tsoro to mu ba to haka mutum shine zai neman makan shi in yana so mutum yana so ya tsallaka ya kama neman matsayin abun nan dinsa yace duniyan nan bata wuce mafarki ba ga kowa ba sai yau in mutum ana ce ma babban mutum ne ko babban mai kuɗi ne kaji an ce ma ya mutu an ɗaukai an sa a ƙasa wani lokaci sai karga kallon da gaske ne fa ka ƙara tunani da gaske ne fa shi ma yana ƙasa inda direban sa in sun je makabarta wata ma an yi kuskure kabarin direban ya fi na na ogan girma to ko ba ka bane kana ya gane mai kabari saboda kabarinsa sai an gaya ba in aka je makabarta duk an zama daidai ataitul qubura fa nadaituha fa aina al mu'azzam wal muftaqar wa aina al mu'izz bi sultanihi wa aina al faqir idha maftaqar duka ina suke yace tasawu jami ya zo makabarta wai sai ya kira mallan sani wani ne ya je makabarta sai ya kira yace ina mai mulki ina talaka yace duk sun zama daidai da mai mulki da talaka duk sun koma kabarin ya zama iri daya ina mai ji da mulkinsa ina mai ji da talaucinsa su kuma duka sun zama daidai yace ta sa'u jami'an fala mukhbiru duka sun zama daidai ba wanda ya magana sannan bayan haka nan sai ya ce wa tagdu taruhu wa tagdu nabatu sarah yace babban matsalan kwari tsutsotsi suna yin safiya suna yin yammaci fatamhu ma'asina tilka suwar suna goge wannan fuskan mai kyau kwana uku mutum ciki ya fashe kwane ne ya fashe idanu sun tsiyaye watakila ma gafiya na nan ita ta fi son ido da an sa mutum aka yi yamma ta yi za ka furkura ta shige cikin kabarin nan ta je ta kwakwale mai ido sun cinye su duka gaba daya ya ce duka ga sunan kwarin nan ba inda suke ba in sun je wurin oga kwata-kwata za su tsallako wurin direba ma ba mai ce masu dan me irin su ɗaya yanzu wurin tsutsa cin kowa take yi ba ta jin komi ko ba wanda zai ce mata danne sau da haka ta goge wannan kyan sura in mace ce in wace ce kwalliya mace ta tsaya gaban madubi ta awa ɗaya tana shafa amma ba ta iya yin minti biyar ta raka abin ta sallar duha sauna ko mulin fa yanzu fa da sassafe za ka gani mutum da kurkura ya kasa zama cikin masallaci ya askar amma sai ka tadda shi kofar gida ya zara area yana jin rediyo yana jin labaran wai BBC wai aka kwana ina ruwanka da aka kwana labaran da kake ji me yake kara ma me amfanin sa yanzu misali dan ka ji labari yau an ce ma shugaban kasa ka dauka ma ba na wata duniya wannan nan Najeriya an ce ma zai tafi guri kaza zai je kasa kaza zai je kasa ina ruwanka menene zuwan nashi zai kara ma me rashin zuwa zai kara ma in baka sani ba me in kuma ka sani me kai yadda shi yanzu ya san da kai ina ruwanka da shi kawai kai mai fata alkhairi kawai a matsayin shi na shugaba amma sauran me yake na ruwanka shi na ruwan shi da kai kawai yana magana ne a matsayin yan kasa amma kai a matsayin ka bai ma san da kai ba in ka mutu bai sani ba in ka rashin lafiya bai sani ba da ka zo bai sani ba in ka tafi ma bai sani ba to dan me kai zaka ba abin da ke gaban ka ka koma kan kana damuwa da me suke yi na ruwanka da abin da suke yi radda in yazo kanka in an kira ka ka ansa kuma za a kira kan na ruwansu da kai a matsayin yan kasa suke cewa kai ba san ka ba kai na ka damu da su me yasa za ka damu da kanka sai ka san me suke ciki na ruwanka in ka san abin da suke ciki me zai tsara ma ka san abin da kake kan shi kai karan kanka ka san kai ne kai ma kanka domin inda za ka nan an san da kai in ka yi an sani in ba kai ba an sani shine zuwa wurin Allah ko bai sani ba shi ma can fa sun sani in baka lafiya sun sani in sadda ka faɗi nan sun sani ayyar hajji zama ba zani ba ko? to da ka mutu ma da ba zani ba sai da in mu ne muka faɗi nan in an musu sani nan wanda muke karatu da su su ji tunda yanzu daga mena daga wani wuri nan nan ma wani daga libya ya aiko ya ce ina malam zani a bai taɓa gani malam yana ji ya ce ina malam zani ya ce ga yadda malam zani ya ce ga yadda malam zani ana zani to ba to me yasa zaka damu da wannan kace wai sai ka ji BBC sai ka ji America sai ka ji wane ne da zama kai kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim so dari baka ji wannan labaran banzan ba wannan so dari in ka faɗe su ka fi kowa aikin alkhairi ran nan sai dai wanda ya bi ka yi da yawa sama ba ka yi ba ka koma kana jin labarai to to da ake cewa ba ta wuce abun nan ba imma ya ce gashi nan ba ku naku bane wannan gutsuro muku ma ne nan abin da yawa ne sai zama sai zama darasin yau in na bi shi duka eh wa mururu dunya ahlamu nawmin aw ka zillin za'il yace wucewar duniya bata wuce mafarki ba ko kuma ya zama kaman wata inuwa ce zauna ka gani malam sani ka samu inuwa mai dadi ka zauna ciki ko dai kai kai sauri ka tashi kafin ta tafi ko kuma ka zauna kana nan za ta fita baka ka dawo rana kama ka duniya take in kana so more ta in baka so tsaya kai zanna ciki kana nan za ta fita baka when adhakat qalilan ku ji kuma wani tsari yana nan za mu tadda shi irin shi a littafin amma dai wannan daɗi gare wani adhakat qalilan abasat kafiran duk sada ta sa in ta sa aka yi yar dariya kaɗan kaɗan ma kenan ko ta sa aka yi dariya kaɗan wallahi ta sa ka yi kuka mai yawa haka take in ta sa ka kai dariya yar kaɗan sai ta sa ka yi kuka mai yawa wa in sarrat yawman sa'at dahran idan ta faranta ma rai rana daya sai ta munana ma zamani mai tsawo tana baka haushi ta faranta ma rai yau so daya ta baka ma rai zamani mai tsawo wa in matta'at qalilan mana'at tawilan idan ta ji yadda kai dadi dan kadan to sai kuma ta hana ka jin dadin da yawa dalilin ka ta so daya to sai ta hana ka so dubu haka take in ta ji yadda kai daɗi so ɗaya ka ji daɗin ta kai murna to sai ta hana ma abin da kake so a cikin ta kuma so dubu ka gaya man nisba tsakanin ɗaya da dubu wa ma mala'at daran habratan bata cika wani gida ba da jin daɗi inda za a ce ai murna kama a ce tawada ne nan abun nan jin daɗi a ce a sa a cika gida da tawadda abun nan ba a morewa ai yadda ake so ai abun da ake so a samu yadda ake so a ji daɗi illa mala'ata abaratan sai ta cika gidan da ku hawaye idan ta cika gida aka ji daɗi aka yi murna aka ga an yi shi an samu abin da ake so to sai ta kwafe ma wurin da hawaye wa ma hafalat li shakhsi fi yawmin sururan illa khabad lahu fi yawmin shururan babu wani abu in ta ba mutum wani abu na jin daɗi in ta sama ma murna a yau malaka ne kaga kai murna to in ta saka murnan nan kamar misali ne a ɗauke ka a gadon zinari wataƙila da daji ana cewa ina za mu saka ina za mu saka ina za mu saka ina za mu saka akan gadon zinari kai ka ɗauka inda za a saka daga gadon zinarin nan ai ka gan sai dai ka tunanin gaba ko a shi ramin wuta za a wurga ka wannan daɗin ɗaukar za ka tuna ko ramin da aka faɗa eh a ka tuno da an ɗauke ka yawwa yawwa idan ta dauko ka tana ganin kana ganin akan gado aka dauko ka na zinariya kana jin dadi kana tinkaho ga ka ga dan zinariya to karshen ta inda za a sauke ka a wurga bayan ka gama wannan rangajin kana jin dadi to a ramin wuta za a wurga ka to yanzu zafin wutar zaka tuna ko dadin dauka aka take shi da na aka ce wa ma hasalat li shakhsin fi yawmin sururan bata kama ma wani dan adam wata rana ta bashi murna ba ya ji dadi illa khaba'at lahu fi yawmin shururan ba sai sai ta koye mai wata rana sharrori da yawa ta koye mai kamar ne na bada misalin nan dan a gane na bada misali ka sa ka sa a dauko ka kan gadon zinariya kana jin dadi ashe baka san an tashi sauke ka ba sauke ka baya a kasa ba ko a saman wani wuri ashe ramin wuta za a wurga ka tuna za ka da dadin dauka ko zafin wuta sau naka mu kiyaye ta kada mu rungume ta ita ba ta son mu in aka umurce ta ne ce mana da'a sai ce mana da'a idan Allah ya ce ta bantaran mana wani abu da gare ta ta bantaran mana amma zaman kanta ba ta son mu da balle ma mu samu wani abu daga cikin ta sai dai in bayar da za ta yi to kuma bakin ciki take da wannan haka take ya san fito sau naka mu kalli waɗannan abubuwa wala ya ta'amalu ma'a khalqillahi bi dhanni ai wattajassusi wal ghiba kuma kada mutum ya mu'amala da bayin Allah ta hanyar yi musu mummunan zato ko ko tajassusi wajen binciken abin da mutum ba ruwansa wal ghiba da cin naman bayin Allah fa hada min abwabi zulmi linnas zulmin nas wannan yana daga cikin babin zaluntar mutane da za mu gane karatun nan da wata kila wasu abubuwan mun riga kyale su ka koma kana zato ko kana bincike ko kana giba to ka zalunci mutane domin ka shiga farko ma dai ka shiga abin da ba ruwanka shi yasa ranar na bamu misali na dan dan nan da ake na sarauta da wane ne wai ina ruwanmu ne menene namu a ciki waɗanda suka isa yanzu misali cikin mu nan yanzu inda zan tambaya yanzu da Allah cikin mutanen nan da ake magana dukkan su waɗanda ake sa rai da cewa suna neman sarautar nan ciki wa ka taba gani isa ka taba ganin wani tunda kace da za a yi wanda baka sani ba kace shi kake so ka zabo shi a cikin wasu misali da bada kawai ba wai kai na wannan ma da kalama wannan din waɗannan duk da ake maganan nan yawancin su ba mutane da suke ta gardama ba wanda suka sani a ciki ba wanda ka sani balle ka ce wannan ya fi kirki wannan ya fi rashin kirki sunan su kawai muke gani a media ana faɗi wani ma in ba dan wannan sarautar ba da aka yi wannan dalilin da aka yi mutuwar nan aka faɗi sunan shi ma baka ma san yana nan ko bai nan baka taba jin labarin shi ba to ya za a yi kai kai hukunci akan abin da baka san su ba amma yanzu shi mai naɗawan ko su can da ke zaɓe ba san su ba ba san abin da suke magana akai ba to me yasa za mu shiga mu abin da ba ruwanmu ba mu sani ba har ai gardama ka ga kamar za a yi faɗa duk wanda aka samu kuma a cikin su kai ne na ka ciki ba mu da talla ba mu da igiya ha musu ba ka san talla da kaiwa ai ka ga yawa su su ke da kaiwa ai ga to wani eh eh wai tambaya ka kai wallahi da da dan abin talla abin da za a ɗora abin da za a ɗora shi ne kyalla a ɗaure to wace ce kyallar an ci ana rawa ka da kiyan tumaki ka ce kyalla ta haihu to wace ce kyallar to ka ji kawo da kara ya wuce gidan tv gidan rediyo wace ce kyalla hadda kai a tsaya da kana ita tore tore ina ina na dauka ba ku ne waɗannan ne da waɗannan da su da su mutawa ba zani ba kai wa Allah dan wai to gano Allah dan ya dan kusa din ya ce amma wayoyi kawai da ne baka da nace ba igiya sai ya gano ta yayi wayo ya ce wai abin da za a daure wa ne za a dauren to eh ikrama menene kyalla mhm to kaji amma akwai tana da kala ai dama eh akuya kawai kaji wai to a kara ma amma dai yayi kokari ai kaga kaga to to to to yanzu misali abun nan ne baka da komi kai baka da wannan baka da ko da akuyan nan baka da komi akuya ba ko dai baka babu baka da wani abu naka kai baka da shi sannan ka zo ka ce to yanzu kai yanzu ka shiga cikin rigimar da ba ruwanka ina ruwanka ka bari kawai kai dai kai addu'a amma mutum ya shiga har a gardama da shi ana neman a yi buge-buge akan abin da in an gama ba ruwanka in ba a yi ba ma ba ruwanka in an yi ma ba ruwanka su ma ba su ma san da kai ba dama balle ma kai ruwa a ciki kai haka yi rigima kamar ban rigiman da yaran mu ke yi ne kai yan kwallo yan kwallon nan ba su san da ku ba ba ruwansu da ku ba ku da bambanci ma da birai a wurinsu ko hoton ku aka kai ko zuwa kuka yi ganin su ba ka zan wata wata wata mahaukaciya wata rana a indiya ta tafi ta je ganin amita bashar aka je ga sosai ne me ya ta zo ne ba ka duba in ba dai ma mutum da dabbanci ba wani ya tafi har daga wata ƙasa ya ce ya zo ganin ka ko ba ka san shi ai ka dan yi dan dan wani dan abu dai na nuna mutuntaka ta dan adam amma kawai ba to waye bi wani asara da ba ita ba da kudin ta za a kai ma uwarta rijiya da ya fi mata amfani da ta iwar ta yi murna a lahira ko in uwan ma tana raye ai dai ta yi mata abin a zuwa gani za ka ga wani lokaci wani abu kana ganin shi kama abun nan ne dan karami ne za ka ga ko an yi yadda za a yi wata rana nan cikin gwashan wani bawan Allah ya zo ya abu ana ganin shi kaman karami amma yanzu yana nan ya yi makaranta ya ce sunan makarantar nan madarisatu aminatu fadilatul sunanta yawa sunanta ladan madarisatu fadilatul islam ko sunan waye sa sunan maman shi sunan maman shi ne aminatun yanzu duk gashanu ba akwai wanda bai san makarantar nan ba ɗanta ne ya zo ya samu kuɗi wataƙila ita sannan ba ta raye ya zo ya ga me zai yi a ciki sai ya ce bari ya sai gida ya sai gida sai ya ce a yi azuzuwa a wurin aka yi azuzuwa sai ya ba wani shi ma ya ce ka kula da ita amma sunan mamana a rubuta madrasatu fadilatu aminatu na manta aminatu fadilatul islam ne ko madrasatu amina fadilatul islam to yanzu ala ramman mu nan shi ke rike da makarantar yaran da aka haddada qur'ani sun kun an san ya kasu yanzu mun je sauka wancan karan wannan ban sani ba ko an kare ban je wajen kurot da dagwalwala amma na je saukar da aka yi yara maza da mata da aka haddada da su a qur'anin nan ina jin ban manta ba sun fi zaki a wannan lokacin wannan kuma ba ita ce sauka ta dai ba an yi sauka an yi sauka an yi sauka an yi sauka sannan kuma da asuba da ba dan waɗannan abubuwan ba duk asuba sai yara sun je wurin ayi masu karatun qur'ani ka kaddara ko guda ɗaya aka yi mawa ita yanzu ɗanta ne wannan ya aje mata sadda ɗan ne ya samu kuɗi wataƙila ya tuno ba ta nan yanzu ko ya samu kuɗi bari ya sai wannan ya aje saboda ita ba wannan kaɗai ya yi ba ya yi abubuwa da dama amma dai ka kaddara wannan da ya yi ya sa sunan mahaifiyarsa ko mu yanzu nan yanzu mun san sunan mamansa in ba dan makarantar ba da ina muka san sunanta Allah sani sai nan ba dan makarantar ba ka san sunan maman Alhaji su kama dalilin makarantar ne yanzu ka san maman shi ba in ka gamu da shi a hanya ka tambaye ka ce sunan ya sunan maman ka haka nan ba wani dalili sai ce maka saboda ni da me me ya kawo tambayar sunan mamana amma da yanzu da ya zo yin wannan aikin ya dau sunan ta lika ko ina ba mu san sunan ba a gidan rediyo sun sani tunda an taba daukar saukan an sa an ce to wannan yanzu sauka ce an za ka muku daga madarrisatu aminatu fadilatul islam ko to ya ga wannan da nan nan suke to kaji ko to kaji ko nan suke zuwa makaranta to kaji ko wala shi shi shi dai malamin mala awal eh ta sauna to yanzu yanzu maman sa da ba nan wannan wani za ina za ina romo da ita amma yanzu dalilin wannan mu mun zo mu zo mu ce a ce Allah ya albarka shi wannan Allah ya masa albarka ita ma mamansa da ta haiho shi kuma abaka wani wannan kwanaki da aka zo har sai da aka aka ce ai shi dama an haiho shi kada a tono aka ce an je wurin maman shi ta ce ma shi bai jin magana da ba gaba ɗaya ba ba wannan ba da aka zo aka ce sai wani ya ce kai kai a tsaya nan amma za a zo har ai maganan da ake cewa dan kuka shi ke gama uwar shi za jifa me yayi mata me ita kukan me kai in kai kirki kirkin nan sai ya zo a yi taima mahaifanka adda a yi taimasa adda in ko kai rashin kirki wani in ya tashi ba zai tsaya kansa ba kadai sai ya hada har da mahaifansa ya zage su ina aka tambaye shi aka ce to su mahaifan me suka yi sai ce inda ba dan su ba da mun san shi wai kawo mana shi in mace ce wai kawo mana ita ku duba yanzu jiya nan na gani cewa wata macen ta zo ga ta an haife ta malam musulma a garin musulmai a Kano mala aka haife ta amma ta tashi ta tafi Lagos tana karuwanci ta mutu a gidan karuwai yanzu an dauko ta ta mutu a gidan karuwai an dauko hotonta an sa ana neman danginta wa zai je dauko wannan yanzu inda mutane na da hankali aka nuno ta ya gani ita ce ce to Allah ya bata rahama tunda ba kafirci dai ba amma fa a je dauko bola daga Lagos a kawo Kano wannan bolan aje daga daga daga Kano a tafi a dauko wadda ta mutu a gidan karuwai iyayen ta sun sai zuwa su je su dauko ta su kawo don sun kawo za su kawo ma su za su yi mata sallah su kadai dama mai amfanin dauko ta ba shine a dauko ta a yi mata jana'iza a karrama ta a yi mata sallah a yi mata jana'iza mai kyau ba to wannan ce za a yi mata jana'iza mai kyau sai dai a samu irin ta can da dan daudu da irin ta kawai su kai ta can siyar bakin rafi ina an gama saura kuma abin mu Allah ka tanan an nuno ta ga ta nan ba wani abun nan cewa wannan ana neman danginta ta bar haifaffiyar Kano ce amma ta je Lagos ta mutu a gidan karuwai a Lagos shine ake sige dan uwanta su zo su dauko ta in suna so dauko bola Allah tsare ni Allah ka ruba mana asiri ai shine wannan ya ayyuhal ladina amanu ai watajanni ai wannan kenan ai min abwabin nasi ai min zulmi kai na ni na bata ko fa hada min abwabi zulmin nas iban nan wa tajanni alaihim da yi masu laifi an cutar da su an yi masu rauni yi ma mutane ba daidai ba wallati amarana Allah bi istinabiha haythu qala wanda Allah ya umarce mu yace mu nisanci wannan yace ya ayyuhalladhina amanu istanibu katiran min adh-dhanni ya ku wadanda kuka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zato inda ba'd adh-dhanni ismun domin sashen zato zunubi ne za a rika zaton da ba daidai ba wala tajassasu kada ku rika yin binciken laifukan wasu ku gano sai kun gano laifin su shine tajassus tahassus binciken alkhairin mutum ba ruwanka sai kace sai ka gano abin da yake na alkhairi tajassus binciken neman laifin sa kada ayi wala yasab ba'dukum ba'dan kada sashi ya rika cin naman sashi ayuhibbu ahadukum an yaqula lahma akhihi maitan fakarihtumu an tambaye ku idan a tambaye ku shin ɗayan ku zai so ya rika zabtaran naman dan uwansa yana ci bayan ya mutu an maku haka kuka kyamaci haka ku kyamaci wannan shi ma ba za ku so wancan ba to ku kyamaci wannan ma wattaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah tawwabur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan karbar tuba ne mai jin kai ne in kun yi da san yanzu ku bari ولقد جاء في الحديث الشريف يضع في حديث من درجة فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فظن الله ياتي إياكم والظن إن مكو كشيدي دي يوان زتو إن زتو كدا كولك إن زتو كذو أبو بعدي دي با فإن الظن أكذب الحديث domin shi zato shi ne mafi ƙaryar labari ka ce kana zaton kaza ka ɗauko abin da ba shi ba ka faɗi muttafaqun alai amma anil ghiba amma giba wallati hiya fakihatul annas fi majalisihim wanda giba yau ita ce kaman kayan marmari ma na zaman mutane shi sa muka karanta littafi fakihatul majalis walaqad dhamma al islam musulunci ya kyamaci wannan giba to yanzu ka auna yanzu in kana gani yanzu kawai zama ana gardaman wannan sarautan ba za ka giba ba sai ka faɗi wani ko wani wani labarin wurin wani kaji ya ce ai wani da kake gani ba shi da kirki ba shi da kaza kai baka san shi ba kai kai ma sai ka kwashi wannan ka je kawai ka gaya ma wasu ka ce kai abin da yasa ba kwa san wani saboda bai da kirki kuma da za ta mai kai ni haɗa ka da shi sai ka ce kai ma ji ka wani ya ce to duk da aka tsare ku gaban Allah kowa ya kawo na shi ka kawo ina ruwanka sau da haka wanda suka san su suke zaben wanda suka san su za su ce ga abu in ma me suka kai dai ba ruwanka me suka yi ba ruwanka qala atadruna mal ghiba wa nabbaha anha aka tsawatar lima ruya an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala atadruna mal ghiba kun san ko menene giba qalu allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa sune suka fi sani qala dhikruka akhaka bima yakrahu shine ka ambaci dan uwanka da abin da bai so shine giba ka ambaci dan uwanka da abin da bai so shine giba wannan wani ya ce wai to in gaban shi ne fa in gaban shi ne ka ambata ya fi giba saboda in gaban shi ne sunan shi cin mutunci to cin mutunci ya fi giba dan kaga ai ba da zai da kai ne ka bari a gaban shi ba cin mutunci kenan kai masa ba ila afara aita in kana fi akhi ma aqul to idan ya zaka ce menene idan abin da na faɗin dan uwana da gaske ne yana da shi ba qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu to idan ya kasance akwai abun wanda ka fadin da gaske ne to shine ka ci na wannan zakai ba wa lam yakun fihi faqad bahatahu in ko babu ƙarya kai masa to nan kai masa kage ne to kage kuma ya fi giba wa inna kaseeran minan nas wa man yantasibuna ila al-islam wa mimman yantasibuna ila al-islam da yawa yau daga cikin mutane kuma waɗanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci wa rubbama yu'adduna fara'idahu wataƙila ma har suna yin abin da aka fardanta suna sallah suna hajji suna kaza da ya takallamu na bil kalima za ka gansu yau suna magana da wasu kalmomi wala yalquna laha balan ba sa lura da kalmomin nan wa yatajahaluna suna wa yatajahaluna sukan jazaha sukan jahilci sakamakon wannan kalman wa iqabaha inda Allah sakamakon abin da aka tanada za a yi mai ita wurin Allah tabaraka wa ta'ala illa man rahima rabbi to sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba ya ji kai shi su suka gano wannan wantabihu ila hadha al-amr al-khati dan haka ya jama'a ku fadaka ga wannan al'amari mai hadari ya warasati ya ku magada na duk wasu yake ba gargadi nan magada wa ya ahibbai haka nan masu abari ya masoyana ya ahbabi wa ya ayyuhal muslimuna jami'an ya ku musulmi gaba daya bima ruya an abi hurairah radiyallahu anhu saboda abinda aka ruwaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda fala innal abda la yatakallama bil kalim la yatakallamu bil kalima bawa yana iya magana da wata kalma ma ya tabayyanu ma fiha bai gane abin da ke ciki ba ko bai lura da abin da ke cikin kalman nan ba ya dauko ta ya fadi bai damu ba ya hawi biha fin nari ab'adu min bainal mashriq wal maghrib Allah ka tsare mu alhali kuma zai wuntsula cikin wuta ta dalilin wannan kalman nisan shi a wuta ya fi nisan tsakanin gabas da yamma a cikin wuta zurfin da zai shiga wuta a wannan dalilin wannan kalmar zai fada cikin wuta wanda zurfin ya fi nisan tsakanin gabas da yamma kuma shi bai lura ba yana tabbatin su anan yana maimaita tunda mun san wannan an mun rika shiga abin da ba ruwan mu wanda ma ke da ruwan mu da mu dalili ba gara misali ba gardama nan ku duba fa ma aka ce annabi ya lamunce ba mutum wani dausayi farfadiya a cikin aljanna ga mutumin da ya bar gardama yana da gaskiya ma ya bar jayayya haka ne ko yana da gaskiya amma ya bar jayayya ya ki gardama saboda an yi magana ya ji aka ja kare ce to shikenan to balle mu yau mutum bai ma san hawo bai san sauka ba kawai malam mutum ya zo ya ta gardama a banza ولهذا أي فقد خاطب الله المؤمنين في كتابه العزيز saboda haka Allah ya yi ma muminai magana a littafinsa mabuwayi nasihan wa murshidan wa mutawa'idan yana mai masu nasiha farko wa murshidan yana mai nuna masu hanyar daidai yana shiryar da su wa mutawa'idan sannan kuma yana masu gargadi yana gaya masu cewa ku kiyayi kaza wa bi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu mutane su rika yi ma wasu izgili suna jayayya suna faɗin wasu abubuwa game da wasu suna munana su asa an yakunu khairan minhum da iya yiwuwa waɗannan ɗin su fi su alkhairi ka rika ganin wani kaman ba kowa ba kana aibanta shi ya fi ka wurin Allah baka sani ba wala nisa'un min nisa'in kada wasu mata su rika ma wasu mata izgili suna ganin halitta su ko wani abu nasu suna ganin sun fi waɗancan asa an yakunna khairan ay minhunna zai iya yiwuwa su waɗancan ɗin wanda kuke rena su yi ku alkhairi wala talmizu anfusakum kada ku riƙe ma junan ku zunte kuna zumbura baki kuna nuna wannan kuna masa magana wadda ba daidai ba wala tanabazu bil alqabi kada ku riƙa wurgin mutane da sunaye daban-daban irin wanda ba sa so sunan da ba mai kyau ba bisa lismul fusuqu ba'da iman kai tir da suna wanda yake bai da kyau bayan an yi imani a gaya wa mutum sunaye irin na kafirai ko sunaye na banza sai dai yau mutum shi da kanshi ma yake cire sunan nashi in ma suna na asali in ma sunan da aka rana masa abinda nake nufi da suna na asali kana mumini ko kana musulmi yau sai ka yadda a ka bambara wannan sunan maimakon muslim ka koma fajir ko ka zama mujrim kana musulmi mumini ka bambara sunan da Allah ke son ya kira ka da shi ko a kira ka da shi ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai kai kuma ka canza sunan ka koma mujrim ko kuma fasik ko kuma sunan da aka rada ma an sa ma sunan ka wani sai ka canza ka dauko sunan wani kafiri dan kwallo ko dan wasan kwaikwayo ko dan musician dan kidi kawai ka bambara wancan sunan da aka yanka ma rago da shi ka dauka ka dora ko in mace ce ta canza sunan ta dan kara mai wani abu tana suna kaza sai ta kara mai wani ce ta mai da shi na turanci na turawa wai ita ta yi makarantar boko to da ka sai a canza wannan saka kada mutum yayi ومن لم يتب duk wanda bai tuba daga irin waɗannan miyagun ayyuka ba fa ulaika humuz zalimun waɗannan sune azzalumai faltazimu bi irshadati llahi lakum wa atarimuha saboda haka ku rike munin da Allah tabaraka wa ta'ala yake mana na gaskiya mu rike shi wa atarimuha mu girmama wannan wa almu'amalu biha ku yi aiki da shi li qawlihi ta'ala wa ati'u allaha wa rasulahu ku yi ma Allah biyayya bima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku rika yin jayayya daga nan sai daraja ku ta zube sai karfin ku ya kare daga nan sai kiman ku da ake gani yanzu kun yi jayayya shikenan sai ku ba ba lalace wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ku yi hakuri lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu hakuri saboda haka in kaga jarabawa kamar yadda muka faɗi farko auna wasu muhammad إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله fa'arif makanata Allah fi nafsika idan kana so ka gano matsayinka a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ka gano ko kai wane ne yi kokari ka gano matsayin Allah kai a ranka yadda ka daukai haka kake a wurin sa mun shayin wannan magana mirara wa tikraran wala takunu ayyuha al-ahbab mimman wabbakhakum Allah fi kitabihi al-aziz bi qawlihi kada ku kasance ya ku jama'a masoyana kada ku kasance kaman waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zarge su a cikin littafin sai yace atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab kuna umartan mutane bil birri da yi su yi da'a wa tansawna anfusakum sannan ku kuma kuna mantawa da kawunan ku wa antum tatluna al-kitab alhali kuma kuna karanta littafi ku afala taqilun ba ku da hankali ne ba ku lura ne da abin da ya cancanta ku yi wala tatafadalu ma ba'dikum bi umuri dunya wa hudaniha kada ku rika ganin fifiko darajar da kuke gani ku rika dauka cewa shine abin da kuka samu na duniya da kasanta kuna ganin kamar shine wani abu in mutum ya samu duniya ya rika ganin shi ai kamar wani garanti ne tunda ya samu nan can ma kawai da kaso bai damu ba ya rika rena mutane ko ya rika rena kaza yana ganin abun nan ne aifattakawa iya silah domin tsoron Allah shine asalin makami al'aqwa wanda yafi kowane makami karfi saboda haka aka abun nan din su ba kuma ka duba lokacin da abubuwa suke abun nan ba za ka ka kalli abubuwa sosai abun nan ba rayuwa ka ga mutum ya zo yana ganin cewa shi ya fi kowa ya fi kaza ya fi kaza kafin ya bar duniyar sai a koma a kaskantar da shi ya koma wani abu daban ya zama baya ma gane komi waman nu'ammirhu fil khalq waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun wanda muka raya shi za mu koma mu damkwafe shi kuma a rayuwa a shi abun nan nisa mutane ba su hankali ne idan ka kalli tsoho ya tsufa sosai yana tafiya da duke wani lokaci sai ka yi tunani ka ce yanzu fa wannan shi ba ya taba zama yaro da ya taba zama da matashi amma yanzu gashi ne yanda yake in ba alkhairi akai ba kuma daga nan an dinga yin kasa kenan har abada Allah ka tsare ni wa hiya al-mi'arul haqiqi inda Allah ta'ala wannan shine babban ma'auni ma ga abun nan din su ga wanda yake abun nan ne a gani gashi nan da qaulihi ta'ala ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa lalle mun halitta ku ne asali tsakanin namiji da mace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu muka sanya ku ku zama jama'a daban-daban kabila daban-daban yare daban-daban kallar jikin kuma daban-daban dukkan wannan saboda ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komi ku ga bambancin ku ga yarurrukan ka ku ga wuri yare daban-daban inda wani ya zauna ma yake yin rayuwa wani ya je wurin mutuwa zai amma duk an sa kowa na rayuwa amma babban ma'auni shine inna akramakum indallahi atqakum mafi alkhairi daga cikin ku wanda yafi daraja a cikin ku a wurin Allah shine wanda yafi wani tsoron Allah inna Allah alimun khabir lalle Allah tabaraka wa ta'ala masani ne kun mai bada labari yace walastu ura sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد وإدراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمدي بعيد بعيد yake cewa walastu wurar sa'ada ni ba na ganin cewa murna jin daɗi ba na ganin shi a matsayin shine jam'a malin tara dukiya shine jin daɗi kamar yadda na ba ku misali dazu da za ka kalli wanda ya fi kowa kuɗi ka auna percentage ɗin da yake ci a kuɗin da kuɗin da yake da su za ka ga bai da nisba abin da yake ci shin ya tashi cin abinci ya ci me ya ci baho goma malaka ya ci baho goma da kaji a ciki bi ya cinye shi kaɗai wani ma in ya zama mai kuɗin ne shi ya fi kowa karancin cin abinci da za a zo da shi da leburorin da ke mai aiki sun fi abinci bai iya cin irin abincin da suke cinya in an kawo mashi ɗan kaɗan. To ka tsara kai da yake kai ka waje a yadda. To ni dai abin da na gani kenan. Ukubar da mai kuɗi ke ci a kan kuɗin wajen tsaron kuɗin da ganin ka a cutai ya zama kuma kuɗin na ta ƙaruwa wallahi wahalar da yake sha da albashi za a rika biyan shi ba wanda ya kai shi salari haka ne ko to kuma sun yanzu ci zai yi sai ɗauki daidai salarin ya ci an ce shi kowa samun kuɗi a ciki kuma zai kashe su a wata shi kadai ya kashe waɗannan kuɗin yanzu maimaita su yake yi kawai suna ta lulunkuwa kullum zai samu kaza kaza ciki amma abin da yake ci ba na jin ya zo shan lemu zai sha kwalba goma ba na jin ya zo cin kaza zai cinye goma shi kadai saboda shi ne mai kuɗin a zo ci shi ya ci goma in an zo sha shi ya sha goma ya kwana kan gado goma ya sa riga goma tunda shi ne mai kuɗin daga nan dama in yi wannan shige daga nan sai dai psychiatric a cigaba da treatment din shi da kuɗin da wannan kayan sau da aka percentage ɗin da yake yi is very bigger ba yadda za a yi ka gan shi mi ɗan kaɗan ne percentage ɗin da wahalar da yake ma kuɗin shi yasa ake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mutum kuɗi ya zama kai ke da kuɗin ba su ke da kai ba kai su ke gadin ka ba kai ke gadin su ba amma in dai ba to kuma wallahi ba inda mutum zai yi ya ci wannan riba kuɗin ba inda in ka ga mai kuɗi yanzu duk kuɗinsa bai cin 10% na kuɗin nan a iya rayuwarsa ya ta ci baya cin abin da ya kai 10% mutum da shi ya fi kowa kuɗi a ce yau an gane a cikin hidimar da ya yi ma jikinsa da ciki wai to gida guda nawa zai zauna a ciki mota guda nawa zai shiga in ya kai wata yawan motocin to gidan ya isa ma kuma gadi kuma daga nan ma za ma ukaci tunda za a zo a tadda yana da mota dubu a cikin gida duk hawa yake sai ya kwana dubu kafin ya zo ya hau daya ko ko ya hau goma rana daya sai dai ya ta zagayowa ya ta zagayowa to kafin ya zagayo wajen wata mota kuma daga nan sai kai ta gyara in ya sai dubu to guda nawa zai hau ya tashi ya tafi ko jirgin sama garai kujera ɗaya da yake zaba ko an ce wannan shine wurin shi akan kujera ɗaya yake zama in ka ga ya tashi in ya je ya haɗa kujera biyar sadda ya tashi daga nan ba shine a bisa ba ya koma kan wata ko ko zai zama su biyar ya hau kujera biyar lokaci da na haka ne dan ku gane da haka da zai gane sai ya aidebi kuɗin ya auna lahira a can ne ake cin ribar kuɗin can ne za ka je ka tarar da za ka ci abin da ya fi abin da kai amma a nan duniya in ka fi kowa kuɗi to abin da kake ci bai tan fasan na kuɗin ba amma in ka kai su lahira to can ne za ka je komin abin da ka tura can sai ka je an baka linkin ba linkin abin da kai ka bayar to can ne za ka ci riba su linkin ba linki ba nan gidan ba amma kuma wannan sako ne kawai in za a rike a rike in ma ba za a rike ba ka bari in ka je can ka gani walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu wanda Allah ya azurta da takawa shine mai rabo ba rabauta bane ba rabo bane mutum ya zama wai shi ko tara dukiya rabauta shine wanda Allah ya azurta shi da takawa Allah ya bashi takawa wa taqwallahi khairu zadi dhukran wato tsoron Allah shine mafi alkhairin guzurin da mutum zai tana da aboye matsayi boye a can shine zukran abinda ka ajiye a can mafi alkhairin guzuri da zaka ajiye a lahira inna khaira zadi taqwa wa inda Allah lil atqa mazidu sannan kuma wa inda Allah mazidun lil atqa sannan a wurin Allah akwai ƙari ga wanda ya fi jin tsoronsa sai a ƙara ma in kai kaɗan sai a lullunka ma sai ka tsallaka nan in ka zo sai ka ce wa inda Allah sai ka ce mazidun lil atqa da akwai ƙari a wurin Allah da za a bayar ga wanda ya ji tsoron Allah. Wa idrakul ladhi yati qaribun kuma riskan abin da zai zo din nan kusa ne mutuwa za ta zo sai ta nuna wa mutum kowa zai gane walakin alladhi ka zo yanzu ka ce ka samu halin da kake ciki ka bar gidan kusa yake walakin alladhi yamdi ba'idu amma wanda ke shudewa shine ne wanda ya shude ma ya riga ya wuce ka in ya wuce ka ya wuce ka kenan ba zai dawo ba har abada in ya riga ya wuce ba zai zo ba amma wanda zai zo yana nan za kusa zuwa kai ka kusa zuwa yanzu inda ka baro kuma ya fi nisa inda ka baro la'anna nasa sawasiya ka asnanil mishti aka ce saboda mutane asalin su wato su wato mutane kaman abun nan ne abun nan abun nan kaman matsayi ne kaman kan matsayi ne mutane in ka auna su duk daidai suke yaj'una wai asnan al-mashti wa yaj'una fa ya'kulun sukan ji yunwa sai su ci abinci da kai mai kuɗi da leburanka duk kuna musharaka akan abubuwa da yawa za ka ji yunwa zai ji yunwa za ku ci abinci kai mai kuɗin ya fi ka ci kuma gwada su gani da kana da kuɗi za ka fito da abinci daga gidanka in ka auna ka ce ma leburorinka bismillah in suka fara wasan girki sai sai ka wani sai ya ci naka na ku uku sai ya ci naka sau uku to waye fi morewa yanzu a abinci naka fito da shi in kwan da waye fi more ma kuɗin naka yanzu da aka fito da abinci wani in ka zo yanzu ka fito da abin sha kai ka sha kofi dai shi sai ya sha uku wani ma sai sha biyar ko to waye fi morewa yanzu abin da aka fito da shi kai in ba za'a ba in ka wuce nan ka sha biyu kai rashin lafiya shi kuma ya sha biyar ya tashi ce gaggafa ya ce mai koman digata ka ga aiki kuma ya yanzu ma za ya bi tawa ya ka gani auna ka ɗauko biredi wani lokaci ka zo ka ce ku sha da masu aiki ka kai kallo ka ɗauki sala uku wani ya zaftara rabi zaftara farko sai ga biredin ya koma tsukunnin kaman wada in ya ƙara mai da hannu kawai biredi ya ƙare dama ba ka wahala zuwa da biyu bayan sun kai su biyar sai dai ka zo da hudu ko biyar kai ka zautara cikin can kafin ka ce allaji kenan ta allaji har ya ishe ka biredin ka ce a mu ai bari mun ka gani sai kaga in ya dama in ya tashi diba farko in ya zaftari biredin ka gani kaga inda ya diba ke ta don ya mai da hannu kawai wani ma dama ta zai duk kowa ya dauka ina kallo ka balla ka balla shi sai sun gumo guda a ce za ka da guda ce ku bari ku ga yadda zan ai ni wannan ma sai dai in in in lankwame shin hada da ruwa ba dan zai isan ba eh ya hana da hakuri to kai ba kai mai kudin fa kuna lokaci kuma ya bi a dawara in kuma ka tsokare sai dai kyale ka saboda yana girmama ka in ba ka bai ta liƙa ka da ƙasa da za a ce ai kokowa aw sai ka ga yana ta liƙa ka da ƙasa to sai ka ga ba shi bane ana ta tarayya ya waya kuluna waya waya tishuna yana suna jin abun nan ba mutane na jin kishiruwa tare waya sharabuna sai su sha ruwa kuma wani wanda ya kake ganin ma ba kwa ba fi ka sha ha wala ya asuna wala ko يعصونا أكي نانا كوما ثم بعد ذلك يفرغون sannan bayan haka nan suna zama haka nan su gansu su zo bayi shine yufarrihuna tafriq su je bayan nan su je su shiga bayi tare an ci an sha an zo daga nan kuma kowa na shiga bayi kuma ni abin da na lura da shi wani abu da na gani na darasi kuma nawa na karanta yace Muhammad Hassan da yayi magana wani wuri yake cewa ai inda zaka gane kai dan adam ba kowa bane watanta kawai da zaka shiga bayi ka je ka bulo abinda ka bula a cikin bayin nan ware shi kai zai fara tabawa wanda ke waje suna zaman su hankali kwance kai ko da ke bayi in ka gumo kai zai fara jimawa to sauƙin mu ma da Allah cikin hikimarsa bai sa warin da muke ji na bayan nan kuma ya cutar da mu ba kai ka fitar da shi kuma ya cutar da kai ba zai ma komi ba ku duba can wata rana kwanaki har gani ne an yi wani bidiyo aka ce tusa ma akwai amfanin ta tana ma magani suka ce kuka ka kawo da bututu in bututu na gani aka ce to a shi bai abin da yake iya da ban dariya ya ce wai to yanzu saboda haka binciken da aka gano in bai gida zai yi kawai sai ba ta shi da kai hanci sai ba ta dam ita ma in za ta yi tafiya kai hancin ta ta ba shi dam tana magani wai yace tana magani saboda haka an gano bincike ya sa an gano yanzu tusa ma akwai amfanin ta na ga ma sun yi mota mai amfani da tusa an yi mota yanzu wala baka ba gani ba kenan akwai mota yanzu da aka yi da tusa take amfani saboda haka in kuka shiga da kai da matar kai ku nemi abin da zai kuka zan zai sa ai tusa sosai kai ta bur bur bur sai mota ke ta gudu kawai ta tsiwa ta an yi bur shikenan to zuciyar masu abin ne har ma sun yi masu yin tusar kawai a gidan kamar yadda zaka je filin station ka tsaya to akwai masu tusar a tsaye bakin abin nan an ajiye su a wani da ka je ka kai motar kawai shi kuma ya je wajen tankin nan ya bude ce fit shike nan sai mota ta cika a ci gaba da tafiya motar da tusa take amfani izawi ba ruwanta da zan sa tura ma a waya kaga gani tana nan ba gani ga motar nan sun yi ga mata da miji suna sai dama da suka yi su tsaya kan titi sai abin da in sun ci su ji da tusa su suna yi yana bur ita ma tana bur mota na ƙara ɗiban kayan aiki tana tafiya in kuma sun gama yi sai su je can akwai wurin da za a tsaya za a tsaya mai tusan ya zo guda biyu ga sunan sai tsaye aikin su tusa zo kawai su je su buɗe tankin kawai su ce bi kawai shi kenan ta cika sai tafiya. Eh? to ai take zalla da wahala karatu eh yake rawa to in ka ci abin da ya fi daɗi ni abin da na lura da shi in ka ci game game ka ci kaza ka ci ganye ka ci wane ne ka ci wane ne kai haɗa kaɗa kai shaye shayen da za ka sha dukansu in ka je bayi ka gumo abin da ka gumo ya fi wani kwatanta da wanda ya ci dusa ka gani in ya je bayi shi in ya yi bayin shi akwai wari wanda ya wannan kwashe kwashen in ya rufe ya gumo shi a bayi to da zaka mance kuma ka je bayi ka mance bayan ka gama abin da ka gama ka fita baka tura shi ba kai flushing ba ka bar shi in ka dawo kamar a ce yanzu da ka fita da safen nan baka koma gida ba sai da ka koma ka shiga ɗakin ka kamance a ce da ka shiga wanka ka goma baka baka kora shi ba ita kuma tun da ka fita bata je wurin ba ko kuma ta tafi unguwa sai da ka dawo kuka dawo tare ka shiga yanzu ka koma ka ƙara duba ka je ka tadda wancan na safe ciki ta ga kayo waje da gudu kayan ka sun koro ka ko ka je ka kora su sai ka samu wani abu ka feffesa a nemo man air freshener nan a feffesa a feffesa a feffesa saboda ba kayan ka bane shigar ka ji abin ka bana to dai daga nan za ga ne kai dan adam mu dan adam kawai darajar mu bi Allah shine babban kima kawai in ba haka ba muka tsaya cikin wannan damal damal din muka gama can a je can nan an shiga cikin damal damal an fita kuma a je can nan ba ai koyo matsala ce ثم بعد ذلك يفرغ فإذا هجم عليهم النعاس sannan kuma banda nan idan misali aka ce kuma bacci ya zo idan bacci ya zo ma ka zo ku yi aiki ku zauna ku yi hutu ka zauna in kai hutu hutun nan kala biyu ne in ma tafrik yanda zaka je ba in ma tafrik na ka zauna yanzu baka aikin komai ka zauna dan kai ka gaji kana so ka huta to kuma in kuna zaune kuna hutun nan wa idha hajama alaihimun nu'as idan gengedi ya fado sai kama ku gaba daya yana muna yana bacci ba inda zai nuna ma aka cikin jirgi ku shiga jirgi da kibaru shakfiyat ta gani manya-manyan wata rana suke fara bacci wanda ake ganin kibaru shakfiyat ne wallahi muka shiga jirgi kafin ai awa ɗaya jirgin nan na tafiya in ka duba duk sun yi bacci to ba sa samun bacci da a waje lokacin ka gani ba sa bacci kwata-kwata ba sa kana shiga yanzu jirgi za ka abuja malam sani wani jami'a shi ya san sai ya shiga jirgin zai bacci har ya zo da wannan abun da riba ido kuna zama dama zai ce to ni fa bacci zan yi dama dan ban bacci ba sai sai ka ga dauko wannan abun ya rufe ido ya kama bacci sai ya ji an isa Abuja sai ya tashi akwai wanda aka taba yi ma shi bai bacci wai sai daga Abuja sai ya ce kawai in yana so ya bacci sai ya ce direba ya tuko ya taho nan garin sai ya bacci a hanya in an zo ya dan yi wani abu daya biyu kawai sai ya ce koma sai ya ƙara yin bacci a hanya shine kadai lokacin bacci kuma gashi nan ya kai kololuwa ko ina ƙarshen mukami to menene wannan masifa to ko fada duk inda zaka in ka shiga da manyan kibaru shafiyat kuka shiga jirgi wallahi kafin ka ce kwabo sun yi bacci su saboda ba sa bacci dama kwata kwata ba sa samun bacci su za su riga ka bacci to in ka duba an jima ka zai ga kowa duk kun yi musharaka su manyan bacci kai ma karamin bacci ba ku daidai ba yanzu wani ne baccin har sai ya fado saboda ya dade bai yi ba yanzu ne bacci kawai ya rude yana muna wa idza ja'ahumul maut sannan idan mutuwa ta zo kuma ha yulabbuna wala ya'tuna dole kowa ya ansa ba wanda mutuwa za ta zo ya ce ba za ya ba da kuwa za a ce da wasu sun gwada ba wanda zai zo sai dai ka ji shuru yana cikin daki ma ta zo ta make shi baka sani ba sai dai ku zo ku bude kofa ku ga shuru yulabbuna wala ya'tuna thumma yakhrujuna minha bidunil mali wal azwaj wal banin wannan shine babban masifa sannan kuma ranan da za a fita a bar duniyan nan kowa zai fita yadda ya zo zai fita ba dukiya ba abokan aure ba yaya an tafi an basu fa alamat tafadul wa takabbur daka akan menene mutum yake nuna wani fifiko da girman kai nan ayyuha du'afa al mataki ya ku waɗannan masu rauni waɗannan miskine saboda nan ne ina ganin abacha ya kare ko kai lidhalika to gobe aka wannan gidan nan yadda mu sake mu riko da shi ku duba nan da magana da nake magana nan ranan ku duba nan a yanzu ba na faɗi magana nan ba na akai magana a wannan marigayi shugaban kasa Umar Musa ai shi aka nuno yana magana yake cewa yake cewa duniyan nan wasu mutane sukan ga cewa kamar zaman su lafiya shine su tara wani abu su boye ma kansu ko su boye ma ƴaƴansu yace kar ku manta ba cewa kai din akwai wanda yi ka su ma ƴaƴan akwai wanda yi shine Allah tabaraka wa ta'ala yace to menene wani dabara saboda ka shi abin da yake gani mafificin abin da mutum zai tanada ya koyi ya haɗe shi ne tsoron Allah to ka duba wannan magana yana da muhimmanci sosai Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu mu kuma Allah ya rubuta mu da karshen sunayensa akabi bi hala subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونبتب معاشرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إن السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لهم واسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.